بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يبقوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإسلام استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله يوم جمعة عشرين ترى قوة رمضان hijiran ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan biyar haihuwa annabi Isa shekara dubu biyu da ashirin daidai mun dawo za mu ci gaba da karatun alkur'ani mai girma daga inda muka kwana jiya da kuma kulle wannan karatu na wannan shekara kamar yadda muka faro shi a cikin waɗannan kwanuka da fata Allah subhanahu ta'ala ya mana muwafaka a cikin farawar mu da gamawar mu dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akramka Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتيهم من نذير من قبلك لعلهم يذكرون
kayo shara kenan ko lakin na an sha'ana ai mun yi ta ce ko alhamdulillah har yanzu dai muna a cikin suratul qasas inda muka kwana akan aya ta 45 wanda cewa Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana da kissa annabi Musa alaihi salam kuma yanzu bayan ya dangana kinsar sai ya dawo yana yin magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya mai irin ni'imomin da ya yi mashi na gaya mai tarihin annabawa da musamman annabi Musa alaihi salam a cikin wannan sura da irin abubuwan da suka auku don me don ya zama hujja ga wa'inda aka aiko ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sune tun daga Qurayshawan Makka har ya zuwa tashin alkiyama bayan ayar da ta gabata Allah yana gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa mun farar da zamuna baya bayan su kuma lokaci ya tsawaita Allah ya ce ya Rasulullah baka kasance ba a cikin mutanen Madina kana karanta masa ayoyina to bayan nan sai Allah subhanahu wataala ya ci gaba da maimaita ma manzon Allah wata ni'imar da ya mashi sai Allah ya ce ya rasulullah wa ma kunta bi janibi turi ai baka kasance ba bi janibi turi a gefen dutsen nan wasu malamai sun ce shine dutsen tsoro sina'a wasu malamai kuma sun ce jabal zubair shi jabal zubair din nan dutse ne wanda dutse ne wanda ya zama cewa lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya tseratar da annabi Musa alaihi salamu daga sharrin fir'auna da mutanen shi sai ya zama cewa mutanen fir'auna sun yi a sun yi me nake son in ce mashi sun yi saban Allah na sujada ga dan maraki wannan sujada ga dan maraki da suka yi sai ya zama cewa a Allah subhanahu wataala ya gaya ma annabi Musa alaihi salamu cewa lafiyarka ya gaya ma annabi Musa alaihi salamu cewa mutanen nan su kashe kawunansu bayan sun tafi wajen kashe kawuna kuma suka yi ta tuba ga Allah sai Allah ya ce to a zaɓi mutum saba'in daga cikinsu mutum saba'in ɗin nan da za a zaɓa daga cikinsu su je su yi munajati da Allah su tuba a wajen Allah a wakilin sauran banu Isra'ila baki ɗaya to shine annabi Musa ya tafi da su da annabi Musa ya ce da wa'annan mutane mutum saba'in wata kaza Musa ummini sunin saba'ina rajulan ko ya zaɓi mutum saba'in ya tafi da su bayan ya tafi da su suka je annabi Musa sai ya gaba domin ya gabatar da su wajen Allah. Sai suka rinka jin annabi Musa yana maganganu yana kuka. Kawai suka ce, Ato, kai Musa ka kawo mu mu ka aje mu kuma ka je kai ta magana da Allah kana ganin shi. Mu ma ka zo ka nuna mana Allah ya mun gan shi. Arin Allah haji haratan sai mun ga Allah mu ma. Ya in in ka zo kawai ka ban ma a falo ka shiga ciki ka yi abin da kai me aka yi kenan. To shi kenan wannan abin sai Allah subhanahu wata'ala nan take kawai don sun nemi abin da ba zai yiwu ba ganin Allah tashin hankali kawai sai Allah subhanahu wata'ala ya sauka masa da wata tsawa duk suka mutu kuma annabi Musa ya koma munajati ga Allah Allah in ka kashe mutanen nan yanzu in koma in ce mu banu Isra'ila ne sai Allah ya raya su kuma ba asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun to shikenan annabi Musa alaihi salam bayan an yi abin da za a yi a wannan gudu da ake ce ma Jabal Zubair Allah yana gaya ma manzon Allah baka gurin amma sai Allah ya faɗi wata martaba da wani girma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ce ya Rasulullah wa ma kunta bi janibi dur ai baka kasance ba kana gefen wannan dutsen izna daina lokacin da muka kira al'ummarka a nan gun an ce ana cikin gani da Allah subhanahu wata'ala kamar da mai bayani ya kawo sai Allah so ya annabi Musa ce ya ubangiji cikin ni'imomin da kai na gani a cikin attaura cewa ko ta al'umma ka ce al'umma ce mafificiya al'umma suna horo da aikin alhairi suna yin hali da abin ki kuma suna da daraja kuma a cikinsu akwai wasu irin annabawa wasu malamai wanda suke kaman matsayin annabawan banu Isra'ila Allah wannan wace al'umma ce Allah ya ce Musa wannan al'umma al'umman masoyina ce Ahmadu sallallahu alaihi wasallama yace Allah baka bani wannan al'umma bai zama ni ne annabin su Allah ya ce kai ce kai mun gabatar da kai ne su suna baya to shine mai ruhul bayan ya kawo a cikin hadisi yake cewa fil hadis ya zo a cikin hadisi anna Musa kana yamshi za ta yau min bidare wata rana annabi Musa alaihi salam yana tafiya akan hanya fanadahul jabbar sai Allah ya kira shi ya Musa Allah ce ya kai Musa faltafata yaminan wa shimala annabi Musa ya duba dama bai ga kowa ba ya duba hagu bai ga kowa ba sun manudiyar saniya sannan aka ƙara kiran annabi Musa karo na biyu, ya Musa, ya kai Musa, ya ƙara duba hagu da dama bai ga kowa ba, farta adad fara'isahu, kawai sai Allahn kafaɗar shi, ma'ana jikin shi ya kama maƙyaryata. Sun manudiyar salisa, sannan sai aka kira shi kira na uku aka ce, ya Musa bin Imran, kaga dai da shi ake kenan, ya kai Musa ɗan Imran, innani ana Allahu la ilaha illa ana. me maka maganan nan ni ne Allah fa qala sai annabi Musa ya ce labbaika ya rab Allah na amsa fa harra sajidan lillah ko annabi Musa ya fadi ya sujada ga Allah fa qala sai Allah ya ce mashi irfa'a asaka ya Musa ibn Imran daga daga kanka ya kai Musa fa rafa'a rasu sai annabi Musa ya daga kanshi fa qala sai ya ce ya Musa ya kai Musa in ahabbabta an taskuna fi zilla arshi idan kana son ka zauna a cikin inuwa al'arshi na ranar kiyama kenan ko yau la zilla illa zilli ranar da babu wata inuwa sai inuwata fa kullil yatimi kal abu rahim ka zamo ga maraya kaman uba mai tausayi haka ce ga maraya to ka tausaya mai ka zama kaman kai ka haife shi kuma kana tausayin shi wannan na jawo mutum ya shiga inuwa al'arshi wa kullil amilati ka zawjil aqub kuma ka zamo kaman miji mai tausayi a wajen bazawara in kaga wata bazawara a ungo ko da ba ta da madafa ka rinka tausaya mata ka rinka jin kanta kaman kai ne mijinta mai tausayin ta wannan na jawo a shiga inuwa al'arshi Allah ce ya Musa ya kai Musa irham ka ji an mutane to rahamu kai ma za a tausaya maka ya Musa Allah ce ya kai Musa kamata dinu tuda abinda ka aikata shi zaka girba Allah ce lamarin innahu mallaki li wa huwa jahidin bi Muhammadin adkhaltuhu an-nar Allah ce duk wanda ya gamu da ni yana musun annabi Muhammad ko dan waye zan je ba shi wuta yace walau kana Ibrahim khalili ko da annabi Ibrahim ne wa Musa kalimi ko da kai Musan nan ne da nake magana da kai in ka musu annabi Muhammad sai na kai ka wuta faqala sai annabi Musa ya ce ilahi wa man Muhammad to Allah wane ne wannan Muhammad qala sai Allah ya ce ya Musa ya Musa wa izzati wa jalali na rantse maka da girma na da ɗaukaka ta ma khalaqtu khalqan alayya minhu ban halicci wata halitta mai daraja a wajena ba kamar shi in dai halitta ce mai daraja to ban halicci kamar annabi Muhammadu ba da masu cewa annabi ma kamar mutum ne kamar kowa ka tabta ismuhu ma ismi fil arshi Allah ce na rubuta sunana da sunan masoyina a cikin al'arshi qabla an akhliqa as-samawati wal ardi wash shamsi wal qamara bi alfai sanati Allah ya ce na rubuta sunana da sunan masoyina a cikin al'arshi tun kafin in halicci sama da ƙasa da rana da wata da shekara dubu biyu wa izzati wa jalali Allah ce na rantse da girma ta da ɗaukaka ta innal jannata muharramatun ala nas hatta yadkhulaha muhammadu aljanna ma ta haramta ga kowa sai manzon Allah ya shiga wa ummatu ya shiga kuma da shi da al'ummar shi to nan gun he kishi ya zo ma annabi Musa sai ya ce wa ma ummatu muhammadin to su al'umman muhammadin su waye kuma ya Allah an ce sai sun shiga kaga za mu ga annaba shiga aljanna kenan kala sai ya ce ummatu wal hammadun ai al'umman nan tashi su ne masu godiya ga Allah ya hamiduna su'udan wa hubuda suna gode ma Allah a wajen hawa in za ka hawa abu ka ce alhamdulillah in za ka sauka ka ce alhamdulillah wa ala kulli hali da kuma kowane hali Allah ya ce alamomin da za ka gane su yashudduna awsadahum suna cin ɗamara a tsakiyarsu suna yin ɗamara a tsakiyarsu wannan alama ce ta sufaye ko musamman musamman yan uwan kadira ai suna da irin wannan shi'arar ko suna cin ɗamara a a tsakiyarsu wa yasiruna abwai dahiruna abdanahum kuma suna tsarkake jikinsu ba kazamai bane sa'imuna bin nahar zaka same su da rana suna azumi wa ruhbanin billail ko zaka same su da daddare suna yawan ibada uqaddilu minhum al-yasir Allah yace ina ansa abu dan kadan a wajen su wa udkhiluhum al-janna Allah yace kuma zan shigar da su aljanna ne bi shahadati Allah ilaha illallah kawai dan sun ce la ilaha illallah Allah mun gode qala sai yace ilahi ya ubangiji ij'alni nabi tilkal umma to Allah ka sanya ni ne annabi wannan al'umma qala sai Allah yace nabiyaha minha annabin ta yana cikin ta kala sai ya ce ij'alni min ummati zalika annabi to Allah na sauka daga annabta ka sani in zama ɗaya daga cikin al'umma annabin mana Allah kala sai Allah ya ce istaqdamtu istaqdamtu wasta'akharu na gabatar da kai su kuma na jinkirtar da su ya Musa ya Musa walakin sa ajma'u bainaka wa bainahu fi daril jalal Allah ya ce to amma ne ma alƙawli da kai da annabin za ku gama a aljanna anan da duniya ba za ku gama ba to shine na Allah subhanahu wannan kiran da aka yi ma al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce nan Allah ke gaya ma annabi Musa wannan a wani hadisin kuma ya ce annabi Musa lokacin da aka ambata mai falalar al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ya ce Allah ka nuna musu sai Allah ya ce ai kai ba za ka riske su ba amma in kana so bari in kira su ka ji muryoyinsu sai Allah da kanshi ya ce ya ummatu Muhammadi. Mu dukanmu muka amsa haddani da kai kowa sai da ce labbai ka ya rabbana. Muka amsa Allah ya ce kada ajabtukum qabla an tad'uni. To alƙawalin da ne muku na amsa muku duk abin da za ku roƙe ni kan ku roƙe ni. Da ka duk addu'ar da za ka yi dama Allah ya ce mata amin. Ɗayan biyu uku ne ko ya baka yadda kake so ko ya baka fiye da yadda zai baka ko ya aje maka sai lahira. wa dai tukun qabla an tasaluni kuma na ba ku abin da kuke so tun kajin ku roke ni wa gafartu lakum an tastaghfiruni kuma na gafarta muku zunubai tun kan kuce astaghfirullah wa rahimtu- wa- wa rahimtukum qabla an tastarhamuni da haka kuma na ji kanku tun kafin ku kai ku nemi jin kaina to wannan ni'imar da Allah subhanahu wataala yayi mu al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine Allah ke gaya ma manzon Allah cikin ni'imar da ne maka wa ma kunta bi janibi tsoro izna daina ya ani ummatak na yayin da na kira al'ummar ka na gaya mu annabi Musa ga matsayinsu ga darajarsu sai zaka ji Qur'ani na ce mana kuntum khayra ummatin ukhrijal lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tarawna 'anil munkari wa tu'minuna billah to da haka muna da daraja da girma a wajen Allah gashi Allah na gaya wa manzo Allah cikin baiwar da ya mashi hadda girmama wadda ya ta kiran mu ga annabi Musa Allah ya kira mu muka ansa walakin rahmatin min rabbik sai dai cewa duk wannan abu da Allah ya rahama ne daga ubangijinka ya maka yayi ka ya maka zababba al'umma ya fifita ta akan al'ummatai Imam al-Busawi da cewa lamma da Allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusuli kunna akramal umami na'am litunzira qauman ma ta'u min nazir Allah ya yi maka wannan baiwa ne ya Rasulallah don ka yi ma wasu mutane gargaɗi da su ji Allah su gane suna da daraja. Don duk mutumin da wa'azin manzon Allah ya zo bai ansa ba, to ya yi asarar duniya kuma ya yi asarar lahira. Allah ce, to mun yi maka wannan ne don ka yi ma wasu mutane gargaɗi ma a tahun min nazirin min ƙablika, wanda wani ne gargaɗi bai taɓa zuwa masu ba. nan go an ce wannan kauman ɗin su ne ƙwarishawa. Ƙwarishawa Allah bai taɓa aiko annabi a garin Makka ba sai annabi Muhammad. Sai ya zama da Allah ya aiko wani annabi ai wasu na iya cewa sai da annabi wane ya share fage. A'a ba wanda ya taɓa zuwa kuma da ya zo ba wanda ya biyo baya. Sallallahu alaihi wasallama. Allah subhanahu ta'ala ce to an yi wannan ne dan me dan ka yi gargaɗi ga wasu mutane wanda wani mai gargaɗi bai zo masu ba min kablika a gabanika la'allahu ya tazakkarun wataƙila idan an yi wannan za su iya wa'asuwa za su iya gane ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka ba mu ikon wa'asuwa da ganewa na'am ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walaula kuma ba dan an tusibahum musibatun dan kada wata jarraba ta biyo masu daga baya Allah ya jarrabe su da wani bala'i bima qaddamat aydihim saboda abubuwan da hannuwansu suka aikata kenan sharadin musiba laifi ga Allah Allah ya ce abin da ya sa muka aiko ka dan kai masu gargadi idan wata musiba ta zo wadda wannan musiba hannuwansu suka aikata ta fa yaqulu kuma sai su rinka cewa rabbana ya ubangijinmu laula arsalta ilaina rasulan me ya hana ka aiko mana da manzo dan kada su tuhumi Allah bai da amsa shi yasa Allah ya aiko manzo shi yasa shi duk aiko annabi a duniya uzran aw nuzran zai zama cewa an aiko annabi ne dan kada a je ranar kiyama kafirai su rinka cewa ma ja'ana min bashirin wala nazir Allah ya ce ba qad ja'akum bashirun wa nazir duk wanda zai ce a mu annabi bai zo ba za a ce annabi wane ya zo in ka ce ban zamani shi ba za a ce ya ba halifofi malamai sun gaya maka alkur'ani yanzu gashi wata guda kullum sakon manzon Allah ake faɗi wannan kaɗai ya isa girma da haka Allah ce to za a yi wannan ne dan me kada musiba ta zo musu saboda abubuwan da hannuwansu suka aikata to nan Allah subhanahu wataala yana mana wani gargaɗi ne cewa duk abin da kaga musiba ta samu ɗan adam to hannun shi ne ya aikata wa ma asabakum min musibatin fadima kasabat aydikum wa wan kasir to da haka kenan ya zama lalle ne laifuffukan da muke yi ma Allah na zunubai da saban Allah su ne suke jawo mana irin wa'innan bala'o'in da muke gani ga sunan bauchir kuma manzo Allah ya ce idan musibin sun auku kullum bala'in gobe yana kankanta na jiya bala'in jibi zai kankanta na gobe bala'in gata zai kankanta na jibi haka za a yi ta tafiya yanzu ba kwanan da aka yi ta rigimar corona corona ba ko ta gaskiyar da aka yi a waje da wadda aka yi ta ƙarya a ciki ko to duk da aka yi wannan aka gama yanzu kuma Allah ya bullo da wata musiba yanzu musibar kuma da ta zo in ka ce corona ya ka shaƙa ko kowa ya shiga gida ya kukkulle to yanzu Allah ya aiko wasu ƙwari a duniya da da taɓa ƙwaron da mutuwarka ba a sakan goma da ƙwaron ya zo ka kanka kawai aga mutum ya ƙungire shi kenan wannan ba ta yi corona ba to in aka yi wannan aka gama ba mutu ba ba to wataƙila a numfashi abin zai zama da ka shaƙi numfashi wanda zai dawo da ranka zai yi saboda me saboda ma kasabat aidina saboda abubuwan da hannunmu suka aikata yanzu yau kowa ka ce ma ilissafa iya zunubin da kake tsakaninka da Allah bai iya lissafa shi ba mu talakawan ba ba shugabannin ba kai ƙananan yara ma an koya masa ta'addanci yaro ɗan ƙarami wanda kamata ya uwa shi ta rinka goya shi inda yana takawa yana yawo da ya haɗu da wanda ya fi ƙarfi sai ga ya kai mai gudu sai kaga ya samu wani abu mai ɗan tsini tsini an nuna mai a talabijin wannan na kisa sai ya saƙa a wando da an je sai ga ya ɗauko yana ƙoƙarin ya tsira ɗan uwan shi wannan da yawa ƙananan yara sun kashe ƙannansu da irin wannan musiba yaro kawai an nuna mai a arewa 24 ko a wani gu kawai an nuna mai ga wani ya cika ma wani wuka shi ma kawai ya ɗauko ya cika ma ƙanin shi da haka duk wa'annan abubuwa baki ɗayansu ƴan uwa lallai ne mu yi ƙoƙarin komawa ga Allah da tuba kuma tuban nan astaghfirullah na yi amma dai da barin saban Allah da muke. Ko mai adori cikin sharaɗin tuba ba ya gaya ba da annadama alama fata wanda ya ta Allah ya uda ila zambi fi ma baki alai min umri wa an yatrukal ma'asiyata fi sa'atiha. Duk abin nan da ake mu ce ma Allah Allah duk zunubin da muke maka mun tuba ai sati guda ka gani. Ka kalli Allah da yake gafurur rahimu ne. Yanda aka yi ta rumar bala'o'in corona a ƙasar nan inda muka koma ga Allah masallatai masu istighfari nayi masu salati nayi masu waye nayi yaya ne ko abin ya sama na gaskiya sai ya ta kasa ya amma na ƙarya ya ta sama ya ta sama to wannan kuma na ƙaryar da aka yi ta shi kuma Allah ya jarrabe mu da mace mace a wannan kawai daga lokacin da aka fara lockdown din nan na arewaci zuwa yanzu idan ka lissafa mutanen da suka mutu mutuwa wannan ya mutu wannan ya mutu wannan ya mutu sun ninka na corona so ɗari rana ɗaya sai ka ji ana cewa mutum kaza sun mutu a binni ɗaya da haka lallai ne ‘yan uwa mu ƙoƙarin koma zuwa ga Allah mu tuba zuwa ga Allah tuba zuwa ga Allah shi kaɗai zai mana maganin waɗannan bala'o'i da za mu koma Allah subhanahu ta'ala ma na cewa wa Allah wastaqamu ala tariqati da astainahu an ga daga bayan Allah ya yaye mana bala'in da musiba kuma sai kaga ya kawo mana arziki da wadata to da haka lalle ƴan uwa cewa duk abin da ka gani na musibu yana samun mu to yana samun mu ne saboda abubuwan da hannuwan mu suka aikata Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa yaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasula sai su rinka cewa ya ubangijinmu me ya hana ka aiko mana manzo wa nattabi ayatika bi ayoyinka wa nakuna min almu'minin mu kasance daga cikin masu imani wani wanda kaji Allah yana cewa bala karja muna da shaidan manzon Allah ya isar da sako zaka na hadisi cikin sahihul bukhari a cikin hadisin babin hadisul wada zaka manzo Allah ya tsaya a filin arfa yana hutuba in yayi hutuba yayi hutuba sai ce jama'a na isar da sakon Allah sai su ka yi Allahumma fashhad Allah ka shaida na isar da sako da haka lalle ne wajibi ne mu koma ma Allah mai ta istighfari kada sai ruwa ya kare ma dan kada sai ka mutu an kai ka kabari an fara man rabbuka wa ma nabiyika ka dinga waige waigen wa zaka kama a lokacin ko la yanfa umalun wala banun illa da haka mu yi kokari mu koma zuwa ga Allah Allah ka gyara mana na'am فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا ساهران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون to shikenan Allah subhanahu wataala ya ce falamma ja'ahumul haqq lokacin da al- lokacin da al-haqq ya zo masu nan al-haqq ibn Abbas ya dabi cewa al-haqq nan gun Annabi Muhammad Allah haqq al-Qur'ani haqq Annabi Muhammad haqq Allah nuru Annabi nuru al-Qur'ani nuru abun ɗaya ne Allah subhanahu wataala ce walam ma ja'ahum al-haqq min indina lokacin da gaskiya ta zo musu daga wajenmu qalu ya suka ce laula utiya me ya hana a- a kawo mana misali ma utiya Musa irin abin da aka zo ma annabi Musa da shi an ce wannan lokacin da Allah ya koma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da alqur'ani yana ta karanta ma Quraisha alqur'ani to su Quraisha jahilai ne wallazi ba asu fil ummiyina rasulan minhum jahilai ne lokacin da manzo Allah ya zo duk garin Makka ba mutum 20 masu iya rubuta sunansa da Larabci haka nan suke sun mumbukumin umyum ba su komai ba to shikenan sai suka tada wakilai sai suka fi wajen Yahudawa suka ce ma Yahudawa to mu ga wani mutum ya bayyana a wajen mu kun ji sufofin shi kun ji alamomin shi kun ji abin da yake faɗa kun ji kun ji kuna da wani labari game da shi a cikin littafin ku na at-taura Yahudawa suka ce eh kwarai muna da labarin shi muna da sunan shi muna da sifar shi muna da alamar shi muna da garin da za a haifai muna da garin da zai hijira duk komai nashi kuma daga Allah yake kuma alƙur'anin nan da ya zo da shi daga Allah yake kaga me ya rage ma Qurayshawa in imani to shikenan sai Qurayshawa da aka dawo ga musu suka ce au to in gaskiya ne tunda sun ce shi ɗaya yake da annabin su me yana ba a bashi sanda irin ta Musa ba tunda dan aikin duk guda ɗaya ne me yana ba a bashi hannu irin na Musa ba kamata ya ji abin da aka ba annabin Musa shi ma a bashi ya kawo mana amma ya zo da Qur'ani kadai ya ta karanta to shine Allah subhanahu wataala yake ba su ansa yake cewa lokacin da gaskiya ta zo musu daga wajen mu sai suka rinka cewa wai me ya hana a bashi irin a ba mu irin abin da aka ba Musa Allah ya ce to ka ce musu ya Rasulullah awalam yakfuru bima utiya Musa min qablu wai shin su ba su kafirce mu abin da aka saukan mu annabi Musa ba tintin da annabi Musa ya zo sun bi Yahudawa ba su bi su ba littafin attawar da aka sauka sun yi imani da shi ba su yi imani da shi ba Allah subhanahu wata'ala ya ce wa qalu har ma rinka cewa suka yi da aka dawo masu da wannan labarin daga hannun Yahudawa sai suka rinka cewa kai da Allah rabu da su sihirani ko sahirani sihirani bo a ƴan sihiri ne guda biyu wai da annabi Musa da manzon Allah ƴan sihiri ne guda biyu ta zahara kuma suka yi taimakon juna wai don haka annabi Musa ne yake taimakon manzon Allah manzon Allah shi ma yana taimakon shi annabi ya riƙe nan wajen annabi Musa ya riƙe sha to in ban da hauka ai ba su yi zamani ba ba su yi ƙabila ɗaya ba ba su yi gari ba ji tsawon shekarun da ke tsakanin annabi Musa da sayyidina Rasulullah. Annabi Isa kaɗai tsakanin shi da manzon Allah shekara ɗari biyar da sittin ne. Yana ga kuma annabi Musa. Da amma kuma aka ce aiwa yanzu yanzu maja suka yi. Maja suka yi suka haɗu shi yasa suke suke suke yaudaran mutane. Daman su ya musu ma Yahuda sun saba wannan. An ce wata rana Yahuda sun zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina. Ana ana ta maganganu ana ta maganganu manzo Allah ya kore su sai shugaban su ya tashi da ya gaba sai ke cewa da Allah ku rabu da shi da yake ta cewa wani ai- Allah ya aiko shi na rantse muku da Allah Allah bai ma taba aiko wani mutum ko ɗaya ba sai suka ce mai agaram galla to ya aiko annabi Musa sai ce ai haushi ya bani shi yasa na faɗi haka sai Allah ke cewa ma qadara Allah aka qadara iz qalu ma anzala Allah ala basharin min shay to da haka wannan alama ce ta mara gaskiya duk inda mara gaskiya yake haka yake na da da na yanzu na da da na yanzu haka suke. idan ka zo ka ba da hujja ka ba da hujja to sai a shiga rigima sai a kin ba a yi sa'a ba sai ka ji ana a yi faɗa a baka haushi a ko kwanan nan ba na ji wani wani kwamishina ya kukkunda mamu wani shehin malami zagi ba da ya zama bai da hujja ko su da haka duk abin haka yake manzo Allah ya ce ita gaskiya ba ta saba in za a yi magana abinda qur'ani ke kira mu kullum hatu burhanakum in kuntum sadiqin ba faɗa a cikin tattauna ka kunduma ma malamin addini zagi kan ne ina hadisin in ka ce kai ahlus sunna ne ina hadisin da manzo Allah ke ce bana fala tasubbanna ahadan kada ku zagi kowa ina kuma hadisin da manzo Allah yake ce mana a la'ana Allahu man la'ana walidai Allah ya tsine mu wanda ya tsine mu iyayen shi suka ce ya rasulullah wa kaifa la'ana rajul walidai ya za a yi mutum ya tsine mu iyayen shi sai annabi ya ce ya subbu rajul abar rajul shine mutum ya zagi uban uban wani to ba ma ubanka ba har da ka ci kaza kaza ka ai aka aka yi ko to yanzu da Allah yanzu wanda ke zuwa shi malamin addini ne jagoran al'umma ya kallo ne ya ce ubanka ya ci kaza kaza shi yanzu uban wa ya ci kaza kaza shi kenan to da yake shi shi abin shi abin takin ne ba ɗaya ba ka san in wannan masarar ta samu taki mai kyau wannan masarar kuma sai ta samu irin takin nan ɗan ƙanƙara yaya masarar za ta yi daidai to wannan ta samu taki ne na sufaye wanda su dokarsu ma in ma aka zage ka karama to sun ce ka aje masa kirjin su ko wannan dama addinin baki ɗaya tun daga A ɗin shi har Z ɗin shi daman zagin masu mutunci ai ba haka Fir'auna ya da Annabi Musa ba ko Fir'auna ya zagi Annabi Musa Annabi Musa ya rawa to shi kenan kaga malamin addini ya zama matsayin a matsayin Annabi Musa wannan kwamishina kuma ya zama matsayin Fir'auna shine kawai haka fir'auna ne da annabi Musa suka tattauna aka ƙara irin waccan dirama fir'auna ya zagi annabi Musa annabi Musa bai rama ba Allah ya gyara mana Allah ya gyara mana a shine Allah subhanahu wataala ce wa qalu inna bi kullin kafirun kuma suka ce a'a mu ba su mu masu kafircewa ne da dukka baki daya mun kafirce ma abinda annabi Musa ya zo da shi ko mun kafirce ma abinda annabi Muhammad ya zo da shi haka wannan shine maganganun da suka yi ya zama cewa sun zauna a kafiransu fitik Allah ya kiyaye mu na'am قل فاتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين Allah subhanahu wataala ya ce ya rasulullah to ka gaya musu tunda sun kafirce mu at-taurat da muka saukan mu annabi Musa kuma sun kafirce mu alqur'anin da muka saukan maka suna ganin ku ba ku isa ba ka ce musu fa'atu bi kitabin min indillah to ku ku da ba a aiko ba ku zo da littafi daga wajen Allah huwa ahada minhuma wanda zai zama mafi shiryuwa fiye da shari'a at-taura da shari'a al-qur'ani za su iya zuwa da shi annabi ce ka gaya masa ka in kun zo da shi attabi'u to zan bi wannan shari'ar in kuntum sadiqina in dai kun zama ku masu gaskiya ne ku je gun Allah ku roki Allah ya ba ku littafin da ya fi qur'ani ya ba ku littafin da ya fi attaura ni ko zan aje nawa in bi wannan littafin wannan shine ka'idar gaskiya duk inda gaskiya ta zo to kai ka aje taka gaskiya in ka ga waccan gaskiya ta bi taka karfi ka bi waccan ka san zuciya ya dame ka Allah subhanahu wataala ce ka gaya masa haka in kuntum sadiqina in dai kun kasance daga cikin masu gaskiya na'am فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله صدق الله
inda mun zo kai su da duk dai maganganun ne suna da tsodan in mun ce sai mun yi nisa tukunna da aka gwamma mu kwana akan irin da ya zama muna da kyakkyawan matashi amma dai mun kwana a cikin magana sun Allah ya kai mu baki za ko mu dasa in muna da rai muna nan za a Allah ka kai mu ka ba mu ikon ayi da mu Allah subhanahu wataala ce fa illan yastajibu laka ya rasulullah idan ba su ansa maka wannan kiran da kai masu ba fa alam to ka sani ka tabbata anna ma yattabi'una ahwa'ahum kadai son zuciyarsu suke bi in dai ka ce to kun ce wannan littattafan guda biyu ba ku yarda da su ba ba ku yi imani da su ba to mun ji ku ce Allah ya kawo idan sun kasa to ya rasulullah ka rabu da su kawai son zuciyarsu suke bi Allah ya ce wa man adallu daman ko babu wanda yake mafi bacewa mimman ittaba'a hawahu bi ghayri hudan min Allah fiye da wanda ya bi son zuciyar shi ba da shari'a Allah son zuciya wani gun zaka ji Allah ce afara aita man ittakaza ilahahu hawahu son zuciya shine injin kowane irin safan Allah wani malami na cewa innal hawala huwal hawalu bi ainihi wa sari'u kullu hawan sari'u hawani zuciyar nan da kake gani wallahi wulakanta ne in kaga babban mutum ana koda mai mari tsau zuciya in kaga an kama mutum an kai gidan bursuna an daure san zuciya in kaga dan sanda ya tasa mutum san zuciya abin da ka gani na kasanci to san zuciya ke haifar da shi wata rana wani mutum ya zo gun wani sufi sai ya ce mai azara mukalla ni Allah bai mun komai ba sai sufin ya murmushi ya ce Allah ko ya ce ni ya ce to ba abin da Allah ya ma iya ce to wallahi ko ina da wata bukata wadda nike son tafin hannun dan adam nawa ake biyan diya hannu ya faɗi mai miliyoyin kamar yanzu ya kai wajen miliyan talatin da wani abu sai ce to ka bada hannunka in yanke zan baka miliyan talatin da wani abu ya juya hannu ya juya ce kai abin man abu na ce ashe kana da miliyan talatin da wani abu sai wannan kawai sai ya usuli nan take an mai tarbiya sai ya usuli kawai ce to aka rabu kalla tambayar da nake me yasa ake yanke hannun ɓarawo ya ce ai ba ɓarawon ake yanke ma hannu ba mai darajar da ya wulakanta shine ake kaskantawa ba hannu ba ne ya san ya biya musan zuciya ya ɗauko sai a ce to a yanke shi don gobe kada ya ƙara sauran kai ya ƙara da ka duk abin da ka gani na ƙasƙanci to son zuciya ke jan shi Allah ya kiyaye mu daga son zuciya kuma duk abubuwan da suke damu mu musamman mu musulmin duniya yanzu abin da ke damu mu shine son zuciya haka mu kiyaye son zuciya duk abin da za mu mu ranka tsaya mu ga me Allah ya ce ayi mu aikata me Allah ya ce a bari mu bari in muna yin waɗannan abubuwan shi ne abin da zai kai mu zuwa ga turba mai kyau amma yanzu wani abu ne za ka shiga ba ga son zuciya ciki ba malamai son zuciya ya haɗe su kowane malami kullum hizbin bi malamihim farihun kowane malami abin da yake gani idan ba fahimtar shi ka ji ba wani ma gani ke kai ba musulmi bane wani gani ke kai sakarai ne wani gani ke jinin ka ya halatta amma sahabbai duk wannan fahimtocin za ka samu sahabbai suna da irin su in yan kasuwa ne son zuciya yayi yawa ba ka da kasuwancin da zaka je yanzu ba ga son zuciya zahiri ba ka je shagon mutum zaka sai kaya ɗauki tun daga masu yadi masu yadi ku yi haƙuri tun daga masu yadi za ka iya zuwa shagon shagon yadi da rana ka ta sai ga fitilu farar an zuba sai an yi cinikin yadi da kai kana ganin kasuwar milik milik da ka hito waje bayan ka sa a leda ya a shekaru ka siya wannan ne san zuciya ko kuma a zo a ce ma a alaji wannan kwalatin shi dan waje ne ko yana nihin dan wajen jiha ne a tsakwata ake shi ko a kano dan waje ne alaji sai ka saye shi a matsayin ɗan China ko ɗan Indonesia ko wata ƙasa. Sai ka zo almajirar angoku ya shigo bara daga ashe guntun naka ne aka yankan mai ya riga. Kuma an sai dama da son zuciya. In ka shiga wajen ma'auna haka za a gani. In ka shiga wajen ‘yan mai haka za a gani. In ka shiga wajen ‘yan mai buhu, buhu, mai buhu ya iya ha'inci. litiya arba'in kake so ko to sai a so dila a zo a ta dafa ruwan sami ruwan zafi ana koma ta ciki da buhu ya ji zafi sai ya tsani ba a ce ai ba ko ne tiya arba'in ne amma da ka je ga tiya talatin da takwas me ginin masai ya iya son zuciya in zai je ginin masai da mai ya ji ya nemo jar kasa ya cika bokiti ya lullube da kayan shi in ya ɗiba ya ɗiba ya ɗiba da ya ga kafa ko sai ya je ya babba za ya fice alaji ai dai an kwashi har an kwashe ta ka sai in muka so mu aiki mu ba mu tsayawa shikenan ka leƙa ya gajar ƙasa ce alhamdulillah ai an gama aiki amma ko rabi ba a yi ba me faskare me fasa dutse kowa ya iya son zuciya ma'aikatan gwamnati ba ka da ministan da ba a son zuciya an ce za ka fi da ƙarhe nawa ne ake hita ne takwas ko ka tashi ƙarhe uku amma sai ƙarhe tara ma za ka ce to bari in je in karya ba ka zuwa ofis sai sha ɗaya kuma da biyu ta yi da rabi ka ce sai an jima to yaushe za mu zauna lafiya tsakanin miji- maza da mata aka ai kullun namiji kokari yake ya zai yaudar matar shi mata kullun kokari take ya za ta yaudar mijinta ƴan mata da samari ba gaskiya a yanzu tallin lalacewa ƴan mata a yanzu an ci gaban da mace sai ka auro ta kana ganin kai fara ka auro ko ja ka auro da ta zo ka daina sai mata hoda ya ganta da cikin zuciya ne wannan in a tarbiyya ne yanzu ta kai ga 'yan mata akwai makiran matan da suke zuwa suna koya musu irin maganganun da za su gaya ma samaransu sai sun zo gida a gaba tarbiyya kaɗa da ka son zuciya ya mamaye al'umma annabi muhammad shi yasa muke shan wannan wahala shehu ibrahim yana faɗa a cikin wata batun jalila yace abin da ya kai mu cikin wannan wayyo wayyo din da muke a ciki yace ba wani abu bane illa banda barin mu ga karantarwar manzon Allah mutumin da zaka yi mu'amala da shi ku yi ta akan karantarwar manzon Allah ta gani Eh, yanzu haka mu kalli yan kasuwa nan kasuwar mu kadai zaka iya samun wasu mutane ɗaiɗaikun yan kasuwa masu gaskiya wanda sai a ce in dai abu mai kyau kake so ka je wajen alhaji wani an taɓa nuna mu wani mutum ne sai da turare aka ce wannan mutumin idan ma ya ganya ma kuɗin abu kaskata dai in ya ce ma naira goma yake to idan ka je wani bu naira sha biyar za a sai da maka haka da ya ce kaza kawai ba shi ka ansa To amma irin shi kwaya nawa ne a kasuwar in turare ne sai a samu sirinji a cika shi ko a samu tsohon kwali a gyara a lullube a ce alaji dan waje ne yi wajen kasuwa aka haɗa shi da aka son zuciya ya mana yawa mu koma ma Allah subhanahu ta'ala, mu ji tsoron Allah mu kiyaye iyakokin Allah in mun yi wannan to shi ne za mu samu waraka daga dukkan waɗannan musibobi da waɗannan bala'o'i da suka dame mu Allah kai mana maganin wani adalli min man tabi'a hawa bi ghawdan min Allah inna Allah haqiqa sani ubangiji subhanahu wata'ala la yahdil qawma zalimin baya shiryar da mutane azzalimai matakar ba su tuba ba idan azzalimi ya tuba daga laifin da yake to Allah zai yafe mai sai dai haƙoƙin mutane kuma Allah ce sai ya biya amma in azzalimi ya mutu akan zalunci to wallahi ba wanda zai iya ansar shi a wajen Allah ba na tashin alkiya kaga da yawa irin wannan har mutanen mu zaka ji ana ma Allah izgili ko mutum ya cuce ka in kai magana ce to ai abin ne dai inna Allah ghafurur rahim ko ai Allah ne gafara ne mai jin kai wai yana nufi in ya ci kayan ka ya ci banza a taɓa mu'amala da wasu mutane irin wannan irin mutanen mu ne yan dariƙa ana maganganu haka irin wannan wai wani ke ce mai ce to malam mu da ke da safiya istighfar dan mun ci kayan mu ne wai su suna da safiya ta istighfar to duk istighfarin ka idan ka ci kayan wani Allah zai yafi in kana da safiya istighfari to ran kiyama istighfarin naka za a ɗiba a bashi in istighfarin ya ƙare kuma a ɗebo zunuban shi a loda maka da haka mu ji tsoron Allah mu kiyaye iyakokin Allah mu gane cewa babu shari'a sai shari'a Annabi Muhammad mu gane cewa babu abin da ya kamata mu dawo mawa mu kama illa banda mu dawo mu kama alqur'ani aiki da shi da karantar da shi da mu'amala da shi da yin dukkan abin da muke yi wannan shine abin da zai bamu mafita shine kuma abin da zai bamu tsira alhamdulillah muna gode ma Allah subhanahu wataala da yasa yadda muka fara tafsirin nan lafiya mun fara shi biyu ga watan Ramadan rana asabar kuma yau gashi mun zo karshe yau rana 29 ga wata wanda ana tunanin ko za a iya ganin wata yau ko kuma gobe da haka wannan shine dalilin da yasa za mu rage karatu amma da mun san cewa ma ba za a ga wata yau ba gobe ma haimi karatun mu dan gobe sai ka rasa ma me za ka yi amma dai tunda ana da shakku to wannan dan yan uwa san cewa mun rage karatun mu to nan shine karshen karatun mu na bana wanda muka faro shi karshen suratul shu'ara muka yi suratul naml baki daya gashi ko mun zo cikin suratul qasasi kusan aya ta hamsin daidai wanda duka abubuwan da muka karanta ciki na daidai Allah ya ba mu ladan wanda ko muka yi na kuskure Allah ya gafarta mana Allah ka yarda da mu Allah ka yarda da ayyukan mu Allah wannan Ramadana da muka yi ya zama amsashe Allah ya sa gafarar da kake yi mun dace a ciki abubuwan da suka dare mu suka damu kasan nan Allah subhanahu wataala ya yaye mana alfarman manzon Allah to kafin mu ci gaba akwai yan nasihohi wanda nake so in yi ma yan uwa kuma ina fatan nasihohin nan Allah subhanahu wataala ya sa su amsu su yi amfani wanda kamar nasiha ta farko kusan na shigar da ita cikin karatu shine mu ƙara jin tsoron Allah mu ƙara jin tsoron Allah, mu kalli alƙur'ani kullum Allah kira yake ya ayyuhal lazina amanu taqullah ya ayyuhal lazina amanu in tattaqullah Allah shi yake a ji tsoron shi wa iyaya farhabun wa iyaya fa'budun wa iyaya fattaqun Allah na cewa a ji tsoron shi a ji tsoron shi a ji tsoron shi to ƴan uwa mu ji tsoron Allah ko dan ya samu aljanna ko mu ji tsoron Allah ko dan kai ya samu ta mu yi wannan ɗan imanin na ƙasa ƙasa ka rinka bin Allah kana tsoron shi don an je lahira a ce ga aljanna imanin ƙasa ƙasa ne wannan ko irin wannan imanin mu yi mu kalli abubuwan da Allah ya faranta mana na farilla tun daga qawaidul islamin nan guda biyar da qawaidul imani guda shida da qawaid qaidatul ihsan guda ɗaya da sauran abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta mana da yawa in an ci a ji tsoron Allah sai ka ga muna ta kawo sai sallah in sallah tsoron Allah ce amma in ka kalli tsarurrukan da Allah ya kawo na jin Allah sallah ma yadda aka yi za aka kawo ta Allah na ce mana laysal birr an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billah wal yawmil akhir ko menene man amana billah wal yawmil akhir wa amila wa qama as-salata wa atu zakata wancan ba shi nake nema ba mene انما ليس البر ان تولوا وجوهكم ليس البر ان ولكن البر من امن بالله وهم دake da mu'mini wasa'ilin wa fi qaid wa qamu salata wa hatu zakat ayat ce ta shige mani ليس البر ان تولوا وجوهكم ولكن البر من امن بالله wal yawmil gayi nan dai Allah sai da ya lissafa abubuwa da yawa yace wa aqama salat da haka in ka kalli sallah tsoron Allah ce amma akwai abubuwa da yawa wanda Allah ya ce shine jin tsoron Allah ka sadar da zumunci ka kula da ƴan uwa ka ciyar da dukiya kai kaza kai kaza kai kaza sai sun taru can ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala ce ulaika allazina taqaw wannan su ne wanda suka ji tsoron shi da haka lalle ƴan uwa nasiha mu ta farko mu ji tsoron Allah kowa ya kakkaɗa kundin shi na jin tsoron Allah burkinmu ya katse kowa ka ɗaga sai dai abin da za ka gani kawai yanzu ɗan adam ana kallon shi ne da mai sabuwar shaddar da ya faɗa masai kuma ana jiran shi za a masallaci ba ruwan wankewa kawai sai ce to tun da ba a gani ba zan tsora farar shaddar sai ta yi masallaci me yake nan shirme ka faɗa masai ba ruwan wankewa ka sa sabuwar shadda ka yi masallaci da haka yan uwa nasiha ta farko mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala nasiha ta biyu shine mu yi tarbiyyar ƴaƴanmu Allah na cewa ko anfusukum wa alaikum nara mu yi tarbiyyar ƴaƴanmu tun daga neman aure in za ka yi aure ka san irin matar da za ka aura bayan ka auri matar idan ɗan ya samu ka san ta wace irin hanya ya samu kuma in ka samu wani irin suna ka sa mai wace irin tarbiyya kai mashi yana nan malamai sun yi ɗaya bayan ɗaya hatta rigar da ɗanka zai rinka sawa manzo Allah bai baka ba da ya koya ma tarbiyya ga irin rigar da ɗanka zai rinka sa guraren zama na majalisa inda ɗanka zai zauna su waye abokan shi wace irin maje- mu'amala yake wace irin magana yake wani irin abinci yake shi amma za Allah ya gaya mana wani mutum bai ce sun mazakarar rajula ya ɗili safara a sha'asa akbara ya muddi ya dai ila sama'i ya rabbi ya rabbi ko anna yustajabu lahu amma me yasa ba za an samu shi ba mat'amuhu haramun mashrabuhu haramun malbasuhu haramun guze bil haram to ya kamata mu tarbiyyar ƴaƴanmu a wannan lokaci lokaci ne mai hadari ka san inda ɗanka yake zuwa ka san inda yake kwana ka san irin mu'amalar da yake hatta a makaranta ka san irin makarantar da ɗanka yake sai yanzu ga nan mun gani da yawa gurin jana'izozi mutum uban shi ya mutu amma ya karanta da Allah kamar wani kirista ne ya mutu wani ma sai an sa a zai je makabartar saboda uban ya ɗauke ya kai shi gurin malamin da malami ya ce wannan uban kafir ne a ce za a yi uban mutum addu'a ya ce ban su a bar a kyale shi aikin shi ya kwace kaga wannan tarbiyya ce akwai mutumin da ke gaya mai ya ce ‘ya'yansa sun dawo makaranta yana kwance ya ji suna rigima sai yana cewa wai malam yake ce mana wai in babanmu ya mutu ba a addu'a a makabarta ni dai zan ba babana addu'a sai ɗaya ce wallahi ba za a yi ba tunda malam ya ce ba za a yi ba yara ƙanana ya ce to sai ce ku kawo min kayan makarantar nan kawai ya ga ya gwala musu wuta Sila ya ce ai gwamma in kai ku inda za ku yi min addu'a Eh, al'umman manzon Allah wannan ya zama sako ne na nasiha lalle lalle mu kula da tarbiyyar ƴaƴanmu nasiha ta uku zuwa ga matasa da sauran jama'a mu yi ƙoƙari mu koma zuwa ga makarantun zaure lallai yanzu wani zamani ya zo wanda ba yahude yana son ya faɗa da addini amma ya koma gefe yana inuwa yana shan gefe wanda ‘ya'yanmu da muka ɗauka muka kai makarantu irin na nizamiyan nan yau suke faɗa da addinin musulunci. A ce an hana juma'a, malamin addini ya rinka yi zuwa ce daidai ne. Amma ɗan nizamiya ne. A dinga kawo abubuwa na suka addini yana daidai ne yana ƙoƙarin ya jawo aya ko da ƙarfin siyasai ta dawo ta bi wannan ra'ayi. kasan ɗalibin da ya karatun zaure ba zai wannan da ka ƴan uwa ba mun hana a yi irin wannan kulliyoyi ba a je a yi saboda su ma wata sanda ce ta bugu dan nan gaba inda ana cewa ba abin da zaka iya sai da takarda to kada a rinka ɗauko mana jahilan malamai ana jagorantar da su a kan da yawa wallahi irin waɗannan daktocin da farfesoshin da ake cewa na addinin musulunci wallahi wani in ka zo ka tsare shi da risala bai iya hukunta ta amma ana farfesa yana wai shi farfesa ne ya san komai ba sai fatawoyi sun tashi ya jawo can ya jawo can kai mai tambaya ɗaya sai dinga to ai imamu wani ya ce kaza shi ma imamu wani ya ce kaza shi ma wani ya ce kaza abin da wasu ke ma kaman ka zo tasha ne ka ce da Allah ina motar Kano sai ce to da dai an ce can mu ana hawan motar Zaria can ma ana hawan motar Sokoto kai mota ina ka tambaya ko bai san ta ba ɗan uwa mu yi ƙoƙari mu koma zuwa ga makarantun zauri inda ake yin karatu a tsari sai ka yi kawa'idi kai adari kai ishmawi kai iziya kai risala kai gaidan har ka je mu dawwana in a hadisi ne kai dinga majma'ul baharaini su nuru nuru yaqini ga sunan su arba'una su umda su bugwetul muslimin su kullu muslimin mukhtaru gulubu ga sunan aka ce ila ma sha Allah sai hatta karatun alqur'ani idan ka je jami'a ka iske wannan an ce ai shine ke kula da sashin alqur'ani ka hoji ka'ida ta taduri amma karatun ya bude baki wani kare ne ci kaga ya kamata mu dawo da hankulan hatta makarantu waɗanda suke ƙoƙarin su dole ɗalibansu sai sun iya karatun ƙur'ani amma babu sauran kudu na ilimi su gyara musamman gaskiya makarantun izala suna da wannan za ka iya zuwa makarantar izala ka iske yara karatun alƙur'ani kaɗai ake musu abinda ake so su je su yi gasa su ci jancan kuma duk fannonin na ilimi makarantar ka ashe ana koya fiqh ana koya hadisi ana koya sira siran na ita za ta sa yaro ya san martaban manzon Allah ka ce mai ai annabi mutum ne kaman kowa shi ma ya aika wani yaro ko wai ji wani malami an sa kaza yana cewa annabi mutum ne kaman kowa yaron na ne yace ko a makaranta an ce mana annabi na hawan buraka da ya hawo buraka inda ta daga ido nan take gani ni ko ban taba ganin ta ba ma ai ga yaro ya bada amsa amma in bai koya ba ya za a yi yan uwa mu yi kokari mu koma mu tsafe ma makarantun nan na zaure ko malaman nizamiya masu adalci abinda suke cewa mu nan muna nuna muku hanya ne karatu na zaure haka suke cewa to mu koma makarantun zaure mu raya makarantun zauren mu nasiha ta biyar game da al'umma da kuma gwamnati akan abin da ya shafi sha'anin almajirai da muka yi ta maganganu masu zafi a cikin karatuttukan mu lallai in an kalli ta ɓarawo a ga ta mabi sau in an kalli waɗanda ke ma kafiran duniya aiki ko sun sani ko ba su sani ba to mu ma a kalle mu tun daga iyaye iyaye mutum zai zo ya ɗauko ɗan shi ya ce malam ga nan na kawo ma makaranta in inda ake yan ƙa'idoji ne da ka ce mai za a yi nufan dubu biyu ya ce gashi ko za a rinka biyan kuɗin laraba kaza gashi za a yi kaza ya ta zarowa in an gama kai mai shigo ce to Allah ya saka da alheri a huta lahiya wai kai malamin baka da wata bukata ya biya ka in kuma ka ce to ana ba da sadakan makaranta sai shigo ɗari biyu ko ce canjin nan a riki yau sai karatu zai albarka in malamin mu ne irin malaman mu na allo da malami ya je gari an yi saukan mutum uku da mai a kama lodo mai yara ka wani ma a ce ai uban shi bai nan a ce da shi har ma ba ka ge wani ba ka ganin uban shi sai ran da ya sauka in ka koma gar wani ya fiye ya sauka za a koma uban shi yana shaho kai ai ni ne uban yaron wallahi ban samu na abin nan ba irin makarantunmu na islamiyya ya filin sauka kaga mutum na dab da malam mun gode ai ni ne baban wani lokacin da uwa za ta kawo shi ai ban nan ne shine ya ta kawo shi to da kai ka dawo uban waye hana ka zo an saki yara akwai makarantun da na sani akwai gidajen da kuɗin laraba da mun duk asabar 'ya'yan gidan ba zuwa makaranta ba su zuwa he lahadi in aka kora su kuma a dinga zagin malamai ba dan Allah kuka ce za ku kai ba dan Allah kake sallah ba amma baka zo aka nemi kuɗi to iyaye su yi ƙoƙari su gyara ma 'ya'yansu tsarin makarantu in kana da yaro almajir za ka kai shi almajirta don almajirta duk ɗan Najeriya almajiri duk ɗan Najeriya almajiri ko ya sani ko bai sani ba almajiri in baka irin almajirtan mu za ka samu lada a wajen Allah to za ka yi ta boko wanda aljanasi ta kama ƴaƴan kuma ya an dawo da zugun mu mai masa rakiya daga duk ɗan Najeriya almajiri ne shugaban ƙasa almajiri ne in dai ce shi ba almajiri bane to jahili ne balle wasu gwamnoni ɗan tsiraru masu hauka kawai to da mu gyara tsari yanda ka san in ɗanka na gida za ka rinka ciyar da shi abinci to in za ka kawo shi makaranta ka zo ka ce to malam wannan yaron nawa a shekara zan kawo maka buhun masara uku abin da nake nomawa da Allah yaron nan a samu mai bashi abinci da Allah ko malam a gidan shi samu buhu uku ba a rinka bayar da abinci ba kana da almajirai talatin an kawo buhu uku uku so talatin buhutus in wannan buhutus in din in ba kun cika nauyi ba zai iya rike ku shekara ya ka iyaye su kokari su yi wannan ya zama cewa duk wanda zai kawo ɗan shi ya kawo shi da wannan nizami in ma kyama almajirantaka ake to ba dai yaro ya je kasuwa ya je ina ne yayi bara ba za a ce to shi kenan uban shi na ci da shi sai kuma ga abin da za a yi wanda ke an kusa kwashe mu dai a kai mu kotu an ce dole ya mun sa ƴaƴan mu makarantar boko ko ko ko man ga uban da ya isa yawwa ban ɗaukar ɗana bai sauka alƙur'ani ba ko ya haddace in kai mu wani kafirin shi ba zai yiwu ba na yadda dai in zauna a prison shi kuma ɗan ku kai shi amma ni ba zan kai shi ba da haka ai wannan iyaye su kokari su yi wannan a rinka kulawa da yara ana musu sutura mai kyau don mu a makarantun mu mun jarraba yaran da ba su yin bara suna samun karatu fiye da masu yin bara da ka mai kokari iyaye da suke kai ƴaƴansu su wannan ita kuma a janibin gwamnati su ji tsoron Allah ba haka ake ba ba haka ake ba manzo Allah ya ce mana inna min ibadillahi man law aqsama ala Allah la abahu akwai daga cikin bayan Allah wanda in yi rantsuwa ga Allah ya ce yau he an wani ana ruwa he an yi to waɗanda kuke kama da tsiya kuna jehawa a mota kuna bugu da wanda kuka je kuka tara a kam kam din da kuka tara su suna kuka suna Allah ya isa ƙarshen abun ba zai muku kyau ba an samu wani gwamna wani katon ƙauye ya je ya tara almajirai fiye da ɗari ko kuwa ya mai da shi gidan uban shi to kai ma kano gidan uban ka ci kuma ƙauyen kuma na in kenan da haka gwamnati duk masu wannan kokarin su bi a hankali su bi a hankali cewa a zauna fasalu ahlaz zikr in kuntum la ta'lamu a zauna ayin abubuwan nan a kalli menene maslaha a zauna da malamai malaman nan ba sun ce ko da tsiya ko da arziki zai an bara ba su ma wani lokacin bara damun su take ka je zauren malam duk an kafa kusoshi ga kuɗin cizo ga waye amma da malam ya samu yan faraga ya kaga ya buge na bulo an yi filasta da Allah da wancan halin da wannan wanne fi so ya zauna shi ma dole ta sa yake haka ku zauna ku nemi malamai a tattauna wannan matsala a yi ta haka abin ba zai haifar da alkhairi Allah ba ya yi alkawalin duk wanda aka zalunta Allah ya yi alkawalin zai saka mashi to mu almajirai na allo da islamiya muna ganin wannan abin da ake mana zalunci kuma Allah ba zai bari ba kuma ku gane cewa mulkin nan ba irin mulkin gargajiya bane shekara hudu ne kuma a ƙara shekara hudu kuma yanzu an yi walƙiya irin talaka ya buɗe an gane ƙuri'a tana da amfani to idan aka ci gaba da irin wannan wulakancin to mu kuma za mu ci gaba da yin kamfen a masallatanmu da makarantunmu cewa duk almajirin da ya isa ƙuri'a ya je yo ƙuri'a kuma in ka zo gunmu kana neman kamfen mu ce da kai aka taimaka aka hana almajirta ba za mu zaɓe ka ba in kuma ka zo sai mun baka ƙur'ani ka rantse na rantse da girman ƙur'ani idan na ci zan ba ku karatun allo zan ba ku karatun islamiyya sai mu zaɓe ka idan kuma ka saba alƙawari mu ɗauko yatsun mai kaca mi maka mi maka ita ko wa'annan da kake gani mun kyale ne kawai wallahi wallahi duk wannan abin da ake wallahi an kyale ni manya ke cewa a kyale shi za a kabari wallahi wallahi da wani in yi numfashi wallahi sai dai shi a kabar amma an kyale ne an ce abi a hankali wa umli lahu kunna kaji makin zaka muna ba gwamnati shawara musamman irin abin da naji an ce wani daga cikin amine na ya gaya min cewa sun yi magana da gwamnan jihar Katsina ya tabbatar mai cewa shi bai da ra'ayin ya kori almajirai amma dai yana da ra'ayin a zo a yi ma abin tsari kuma zai kafa kwamiti ko muna fata Allah ya taimake shi kada wa'incan shedanin na kusa da shi su zuge shi muna roƙo Allah ya taimake shi kuma har yanzu dai bamu je ya ɗebo wasu ya kai wata jiha ba shi sai dai a ɗebo a kawo mai to da haka muna fata daga Allah Allah ya taimake shi yayi tunda an ce shi ma dan almajira ne muna wannan fatar daga Allah haka nan ina kira zuwa ga ainihin sauran malaman allo da malaman islamiya to ga yanda yanayi ya zama inda muka tsaya cik in mutum ya zo ya karatu ya sauka alkur'ani ya haddace ya rubuta ya zama gangaren ya zama waye kuma sai ya cik yanzu cik ba ta gamu ba almajiran nan namu duk wanda aka ga ya yi karatu ya ɗan samu haske a tura shi islamiyya daga islamiyya aga yana da haske a tura shi boko kai kana tunanin yanzu gardin da ya bugi allo ya zama shugaban kasa ne kake tunani amma ka ɗauko mutumin da ko baki bai iya ja ba ka ce shine ka kake tunani sai aka zamani ya canza malaman allo na islamiya a ci gaba da faɗaɗawa yanzu buga misali yanzu ai a cikin wannan gwamnatin ya sunan ministan nan malamin nan fantani yanzu fantani iya zama gwamna zai wannan abin ba zai yi ba hallara maraya in ya zama gwamna zai wannan abin kuma ba yan boko ba ne malam ibrahim makara in ya zama gwamna zai wannan ba yan boko ba ne to da haka mu kokari mu samar da irinsu mu faɗaɗa irin su shehu umar sani fage ko gasu nan gasu nan da yawa da haka yan uwa wannan shine abubuwan da ya kamata malamai mu canza tsari kuma da yawa na fara ba wasu malaman mu na allo shawara cewa in ma an yi wannan an dawo ana cewa shi in zamani duk yanda ya zo ka saga da rigar shi kuɗi a yi ƙoƙari makarantu a ranka yi masu uniform duk makarantar allo ya zama suna da uniform ko babu komai ko matsalar da ake samu ta almajiri ya gudu da ya je ya shige kasuwa sai a kasa gano shi amma inda uniform da bajewa za a gane wannan dan makarantar malam wane ne da ka Allah irin wannan malamanmu na allo su yi kokari a zama cewa in an dawo a rinka yi ɗalibai uniform abinda ma a gani na tsarin zamani a rinka shi shigarwa in ana wannan shi ma insha Allah zai ba da gudunmawa daga ƙarshe kuma nasiha ta ƙarshe shine mu lazumci addu'a Najeriya ba ta da lafiya kuma yanzu ta fara shasheka ta fara irin ta ya zo makakkafewa don haka cikin kwale-kwale muke a tsakiyar teku kuma yanzu inda direba yake ya kulle da sakata ta ciki shi kuma asama ta shaƙe shi yaya akwai abin da za ka iya yi ba ka ake yanzu wanda su ciyawan ke hannunsu ba san inda za a ba san inda za a ba to da haka mu na ciki yanzu ba abin da ya kamace mu sai mu ci gaba da addu'o'i mu ci gaba da koma zuwa ga Allah mu ci gaba da roƙon Allah subhanahu wata'ala ya zaunar da Najeriya lafiya dukkan abubuwan da suke damun Najeriya Allah ya mana magani kuma duk abin da ake na Najeriya nan wallahi mu muna tabbace in gwamnati na so ta yi za ta yi har kwanan nan mun gani da 'yan ta'adda suka zo nan kusa suka yi abin da suka yi 'yan kwanakin nan ne ke aukuwa ka ƙara jin wani ya dawo gudu ma suke ta yi suna barin daji ashe ka ga gwamnati za ta iya kenan da haka tun da gwamnati za ta iya mun gode da wanda ya fi su rawar kai yake cewa shi Allah zai tambaya to muna roƙon Allah muna cikin inuwa al'arshi muga ana tambayar ka yawwa muga ana tambayar ka muga amsar da zaka bada dan dai wanda ya wannan aika aikar to kan ka ganshi inuwa al'arshi dai to yana da wahala yawa zai wahala wato ala kai mu lokacin da muna can a cikin inuwa ana tambaye ka mu ji amsar da zaka bada dan alfarma annabi alaihi salatu wassalam alhamdulillah yan uwa Allah ya maimaita mana Allah ya maimaita mana Allah ya maimaita mana dukkan wanda suka yi tsawainiya a cikin bada gudun mota biyar karatun nan Allah ya saka musu da alkhairi tun daga masu zuwa su saurara su ji da masu wannan ɗauke-ɗauke ka gani a ɗauka mutum ya zo da wayar shi ya ɓata lokacin shi wani ya ba ofis wani ya ba kasuwa wani ya ba harkar shi wani ya ba makarantar shi a zo a zauna don a jini ni kaɗai kuma in ya yi kuma ya zuba kuɗin shi ya sa data ya tura ma duniya ka gani ya sa data ya tura ma duniya wannan wannan ba ƙaramin ci gaba ba ne ka gani abin da zai baka mamaki karatun sukan nan namu Allah mun gode maka mun san ba ƙarhin mu bane sai ke iya yi ba wai mu nan ba ba magana yan jihohin da ke kuɗa da mu ba sai ga har ƙasashe waje za ga Allah yana ta aikawa da karatun nan ana ji mun wannan bayan mu bane ko kuma kullum masu ji karuwa su da ga waɗanda suka yi wannan ɗawainiya da masu ɗauka ta sa a Facebook da masu sa a WhatsApp da masu tuttura ma mutane da masu zuwa su sa a masallatai duk wanda ya wata gudunmawa a cikin tafsirin nan Allah ya sa sakamakon mu aljanna irin zaman nan da muka yi Allah subhanahu ta'ala ya sanya cewa za mu yi shi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowa Allah ya saka mu shi da alkhairi wa akiru da awana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh akwai wani abu ne to sai addu'a kawai to tambaya ce na'am na'am kamar misali yanzu sai na ga za ka fidda ka hidda ma sai in ansa in hidda kuma sai in baka to wani can daban iya yaka tunda ni ban da hali ko kai ke da hali to kai ka bani ni kuma ina iya in fidda a ciki in ba wani shi ma ya ba- ya yi amfani da shi babu laifi insha insha Allah na'am a'a wanda ya zama cewa misali yau za a ga wata za a ga misali wata yau to mis wanda ya mutu kafin rana ta faɗi lokacin da aka yi bayyana an gani lokacin da ta waje ba bayyana ba za a hidda mai ba wanda kuma aka haifa da sahi shi ma bayyana ba za a hidda mai ba amma yaron da aka haifa kusa da magaruba yana nan ta waje ba za a hidda mai wanda ya mutu bayan magaruba shi ma yana nan ta waje ba ko da ya mutu za a fidda mai amma wanda ya mutu da yamma ba za a fidda mai ba yaron da aka haifa gobe da sahi ba za a fidda mai ba da haka ina ake cewa jinjirin da ke ciki to ai wannan wallahu a'lamu ne a ba za a fidda mashi ba insha Allah ta'ala Allah ya mana muwafaqa salat na eh to kuma gashi ma yan uwa kuma an ta kokari muna karatu ana ta saukokin alqur'ani da yawa to Allah muna roƙon ka duk saukokin nan da muke Allah ka anta Allah ka anshe su Allah ka anshe su kuma dan sauran saukokin nan duk abin da ya dame mu baki ɗayan mu da mu da zuri'an mu da yan uwan mu da masoyan mu da wanda suka san mu da wanda ba san ba kuwa Allah ya biya mishi bukatar shi kuma Allah ya ƙara ciyar da mu gaba a cikin al'amuran mu albarmar saukan nan da aka yi Allah ka haskaka mana a cikin dukkan lamuran mu Allah ka haskaka mana a cikin dukkan lamuran mu Allah ka yadda da mu Allah ka yadda da ayyukan mu kuma kasan nan ta mu Allah ka zauna da ita lafiya da mu wannan saukoki mun yi su ne da niyyar abin da ya damu al'umman manzon Allah Allah ya tsiyaye musu kuma ita ladanta da mun mun yi niyya ne Allah ya kai ta hadiya zuwa ga manzon Allah daga duk saukokin nan da muka kai to mun yi su ne hadiya zuwa ga manzon Allah niyaba ga shehu Tijjani da shehu Abdul Qadir radiyallahu anhuma Allah ya maimaita mana Allah ya maimaita mana salati goma ga annabi